أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yaban mahalicinmu Allah ta baraka wa ta'ala muna godiya a gare shi Allah mai girma da ɗaukaka ga shi ya kawo mu wannan yini mai albarka yau a ce yinin da yau ya kama ranar ɗaya ga rabi'u tsani wanda ya zo a wannan shekara da hijiran manzo Allah alaihi salatu wassalam ta kawo shekara ta dubu da ɗari hudu da shekaru arba'in da shida kuma wannan yinin shine yini na hudu ga watan oktoba watan goma lissafi na haihuwar annabi isa bin maryam alaihi salam bisa gariyawa ta sashin kiristoci bana ne miladiya ta kawo shekara ta dubu biyu da shekara ashirin da hudu ta jama'ar musulmi ga ma'ayini na jajiberan zuwa wa'azin adamawa da yardar Allah akan mumbarin wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatil bid'a wa iqamatis sunna allati assasaha الشيخ إسماعيل إدرس بن زكريا فصارت هذه الجماعة مترامية الأطراف gashi kungiyar muna sauraron malamin a ɗaka mu biyar ko bakwai ko fiye to ta zamanto mutaramiyatul asrafi ta yi wa inuwa gaba ɗaya malafa ga inda za ka shiga a duniyan nan baka samu dan izalatul bid'a wa iqamati sunna ba rayayyen musulmi wanda cikin karfin ubangiji da yaddarsa mun ce mun ji mun gani sai mun kadaita Allah da ibada a tsarin gudanar da addinin musulunci bisa koyarwa ta wanda Allah ya zaɓa ya bibita shi a kan talikai gaba ɗaya. Nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shikamakin annabawa shugaban manzanni, allazi la yanzibu anil hawa.
Wa ma yanzibu anil hawa in huwa illa wahayin
wanda shi wannan manzo cika makin annaba shugaban manzanni Allah ya ba shi taskiya cewa wa ma yantiqu anil hawa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya yin furuci ya faɗi wata magana a cewa dan haka ya ga dama ya faɗa son rai ne Allah ce baya wannan shi kuma ya yi wa'azi ya yi kira ya koyar an yi abin da yake daidai a gabansa ya ce hakan ya yi daidai an yi wanda bai dace ba ya gyara ya ce ga yadda Allah yake so saboda haka yana magana ba ta son rai ba ce ina ya sa mota manzon Allah ya samu ne daga wajen Ubangijin talikai gaba ɗaya wanda ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya aiko shi zuwa ga talikai duka a tsari na ilimi na karatu wanda karatun mu karanta muna masu imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuciyoyinmu da bakunanmu da duk abin da za mu rau da gabanmu mu aikata ya zama kan wannan tsari yake na Allah muna muminai musulmi waɗanda suka miƙa wuya ga dokokin Ubangijinsu. Dama Allah ya nuna duk wanda zai fuskanci addini, to kar mu karkata ta hagugo ta dama mu tsaya daram akan hanyar Allah. Wa man ahsanu wa man ahsanu dinan ممن
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا
ومن أحسن دينا kowa ya zo yi kirari ya ce yana da addini ce wanne ne na kai ce shi ne yahudu ya ɗau daidai ba ko ce shi ne nasara ina bai ɗau daidai ba da sun taɓa yayi amma gaskiyar ta hannun hannunsu son zuciya ya sa sun bar littafin Allah to balle wanda ya ce shi ne ɗan bautar dodanni ya kira kansa ma addini a gudun ubangijin talikai duka Allah ba addini ba ne don shi Allah yana da nasa addini kuma bai bar mu a duhu ba ya ce
inna dina inda Allahil Islam muna tafi na na ta ayar da ka karanta.
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattaqadha Allahu Ibrahim khalila wa man ahsanu dinan duk wanda ya zo yana ce addini addininsa kaza kaza ai addinin da ƙarshe dai dole shi mai da'awar addinin zai yi addinin zai bar duniya ga itacin alkiyama wanda zai yi sabi kuma Allah ne Allah kuma shi ne zai ce wa abu ya yi kyau ya zama ya yi kyan zai ce wa man ahsanu dina wane ne mafi kyawun addini a wajen Allah mimman
mimman aslama liman aslama wajahahu lillahi kawar wanda ya musulunta ya miƙa fuskarsa yana sujjada lillahi ga Allah wa huwa alhali son da yake komai na addinin nasa a fagen rayuwa duka ba darriya yake yi ba ba don ya burge kowa ba ne ba don kabilanci yake yi ba bai ɓoye wani zalunci a ɓoye ba wa huwa muhsinun alhali mai yi ne don Allah mai kyautata aiki al-ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak abin da ake cewa wani muhsini ne shi ne wanda wajen ibadarsa duka wato yana bauta wa Allah ne ba don riya ba sai don Allah ba don ya burge kowa ba sai don Allah da tsayuwar sallarsa da ruku'in mai ihsani mai musuluncin gaskiya ko a gaban mutane ko bayan idan mutane yana tsaye ne akan addini garau dama ba don ganin idan kowa yake yi ba ya yi ne muhsinun mai yi don Allah wata ba da aka zo ga akidu iri iri iri iri wani ya ce Allahnsa komai da komai ne kamar yan dari wani ya ce allansa uku cikin ɗaya ne kamar kiristoci wani ya ce uzairu ɗan allah ne kamar yahudawa wani ya ce shi ubangijinsa rana da wata da taurari ne kamar kafiran zamanin annabi ibrahimu alaihi salam masu bautar rana da wata da taurari wani ya ce addininsa ƙoƙon ransa abin da ya gaddama ya yi abin da bai gaddama ba ya bari kamar 'yan communist yaran kalmar ba ruwansu da magana bayan an mutu za a yi tashin alkiyama gaga masu ce ga nasu can ga nasu can ga nasu can to aƙidarsu ba kyau wanda aƙidarsa take mai kyau shi ne wanda ya ce na musulunta aslama wajahahu ilallahi zuwa ga Allah lillahi zuwa ga domin Allah ya yi wa kowa muhsinun alhali shi mai yi ne don Allah in yana addini yana ganin kawai gashi a gaban Allah yana kallon muna bautarsa ya san ya yana jin mu yana ganin mu ciki da bai ya kai taliki a wannan zaman duniyar bauta Allah gaban mu gani idan don mace yana jin mu yana ganin mu bai namta kun tarahu kai ba ka zace duniyar dai kana ganin sa ba tun da ganin Allah sai ranar da Allah zai mana ƙari na jin daɗi da lada da albarka a cikin aljanna da ikon Allah. Dama mun yarda da shi, muna ganinsa ta hanyar ayyukan da ya yi, don aikin Allah sai fa Allah. Wanda da ba Allah ba bai iya yin aikin Allah. To kaga aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun. واتبع ملة إبراهيم ya bi aƙida ta annabi ibrahima ta la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk macaccen addini mai muguwar aƙida annabi ibrahima bai bi shi ba shi nasa hanifa wanda ya karkata ya bar duk abin da ya shafi shirka ya tsaya ga kadaita Allah da ibada wahdahu la sharika lahu a fagen rayuwa duka to shi annabi Ibrahim wanda ya ce ni aqida da zambi ita ce wadda Allah ya kwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita wadda kafin ma ya zo annabi ibrahim a kanta yake shi kuma annabi ibrahim allah ya rike shi ba daɗi wadda khazallahu ibrahim khalila allah ya rike annabi ibrahim ba daɗinsa za ka mun kama gangariyar aƙida tun da ba shirka a ciki yawa kuma sai musuluncin nan shi ne addinin Allah tun zamanin ubanmu na farko annabi Adamu alaihi salam zamanin annabi Nuhu musuluncin dai shi ne addinin Allah zamanin annabi Ibrahim zamanin annabi Isa zamanin annabi Musa zamanin annabi Dawud karkace ai ba a jere ka faɗa ba na sani amma duk yadda na gaya maka nan da wa'annan musulmi ne kuma aya ta bayyana haka alarama to kun ga tunda ayoyi sun bayyana a gedar أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله أكبر مسلم مسلم Yahudawa sun bar Allah suna ce Uzairu ɗan Allah ne kuma ƙarya ce. Nasarawa sun bar Allah sun ce annabi Isa ɗan Allah ne ko da shi da gyatumarsa da mala'ika Jibrilu sura ya kai kamfani ake kiransu Allah ƙarya ce. ‘yan kwaminis da sauran mushirikai wani nasa ubangijin ya ce dutse wani ya ce ruwa wani ya ce mata mai haƙorin gaba duk gasu can to kaga da yahudawa suka zo suna yin abin da ba addinin allah ba sun sake a taura sun ba ta baya sun sake injila sun bata baya sun yi jagwalgwalo a taura sun yi jagwalgwalo a injila saboda bin san rai da suka zo wai za su yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama gori da tarihi da suka ce ai su su addinin annabi ibrahima suke bi su annabi yaqubu shine kakansu yahudu kaza kaza ka san surutu a gudunsu mara hujja to babu shakka annabi yakubu ya yi zaman duniya manyan annabawa manzanni sun yi zaman duniya tun kafin allah ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai allah ya kawo tambaya ya ce am kuntum shuhada ko ku yahudu da ku nasara da kuke danganta addininku da annabi Ibrahim ko annabi Ishaqa ko annabi Yaquba to sun yi zaman duniyar ran da kwanansu ya ƙare sun mutu sun koma ga Allah to ku yahudu da kuka zo daga baya am kuntum shuhada'u ko lokacin kuna nan ne kun halarta iz hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta halarci annabi yaqub kwanansa ya kare za ta dauki yahudu kuna nan ne a lokacin da ya zo zai mutum ya tara 'ya'yansa ba irin masu addinin baki din nan ba ne wani ya ce shi ne musulmi amma sallarsa shi ɗaya 'ya'yansa na sauraron rawa gwaigwai a waya ai akwai irin wannan uba na sallah 'ya'ya na kallon waya uba na sallah ‘ya'yan na kwankwasa kiripto ko ba a samu. To shi annabi Yaquba ga yadda yi ji Allah. Lokacin da mutuwa ta zo ga annabi Yaqub ya tara ‘ya'yansa don shi ya san hatsarin duniya. Izu ƙala libani lokacin da ya tara ‘ya'yansa maza ya shafa har mata ya ce na da tambaya gashi alama ta nuna zan bar duniya yawa zan riga ku ku kuma ga gwagwarmayar rayuwar duniya duniyar kuma don mu ta Allah da ibada da addinin Allah ya yi duniyar gidan aiki lahira gidan karɓar sakamakon aiki mata abu duna min ba'adi ‘ya'yana, me za ku bautawa bayan mutuwa ta? Abinda annabi Yakubu ya tambayi ‘ya'yansa da ya ga lalle ka mutuwa ta dosu. Ya ce, To, sai na musu tambaya a kan wato a bautar da za su yi. To, yana wanda gidansa shi ɗaya ne a halin sunna. Ba ruwansa da addinin ɗansa, ba ruwansa da addinin ‘yarsa. ba ruwansa da addinin haularsa amma annabi yaquba Allah ya ce lokacin da mutuwa ta halarce shi ya ce da ‘ya'yansa mata abuduna min ba'adi me za ku ci gaba da bautawa bayana kalu sun samu tarbiya gaba ɗayan ‘ya'yan ba wanda ya tawaye suka ce na abudu ila haka za mu bautawa abun bautawa ka da gaskiya wa ilaha aba'ika za mu bautawa abun bautawar ubanninka mahaifanka kakanninka abun bautawar da suka bauta da gaskiya kakannin naka ga sunansu ibrahim abinda annabi Ibrahim ya bauta shi zamu bauta wa Isma'ila zamu bautawa ubangijin da annabi Isma'ila ya bauta masa wa Ishaqa zamu bautawa abun bautawar da annabi Ishaqa ya bauta masa sai ce ilahan wahidan abun bautawa ɗaya shi ne Allah. To, ina mai uku cikin ɗaya nan? Ina ɗan ɗarika mai ce komai Allah ne? Ina mai ce Uzairu ne Allah ko ɗan Allah? Allah nawa ne? Suka ce, ilahan wahidan. Abun bautawa guda ɗaya yana da addininsa. wanda zai yi addinin ilahan wahidan ga sunansa wa nahanu lahu muslimun mu ga shi Allah ɗin mu musulmi ne to yan zagin musulmi musulmi ina za ku shiga ku duba wannan shekaru aru aru fa aboye suka faɗa ko a bayyane ya gaya wa ‘ya'yansa ne ko bai gaya musu ba, lokacin holewa ne ko lokacin da zai bar duniya to don me ya'ya za su hana iyaye addini don me mata za su iya za su hana mazajensu addinin Allah wallahi tallahi in ba sa'a ba wani ya gane addini ba don wance ba da ya bi wani ya gane addini ba don abokin sawana ba da ya bi wani ya gane addini ba don ‘ya'yansa ba da ya fi wani ya gane addini ba don gwamnatin ƙasarsa ba da ya yi wani ya gane addini ba don kuɗi ba da ya yi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
جماعة دنيا gidan gwagwarmaya ila lazi sai da addu'a Rabana ya Ubangijinmu ya Allah, muna tawali'u, muna ladabi, muna roƙonka, ya Allah, la tuzibi qulubana Allah kada ka karkatar da zuciyoyin ba da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu zuwa ga addinin ka illa addina inda Allah islam Allah duk gwagwarmayar da za a yi a duniya ka taimake mu kar mu juya wa musulunci baya ba da iz hadaitana bayan ka riga ka shiryar da mu mun san musuluncin gaskiya ne kar mu yi ta suwana da wanci su zagi islam bayan sun san shi ne addinin Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab innaka tabbas kai ubangijin mu Allahu anta kai ne al wahhab mai baiwa Allah ka mana baiwa da tabbata akan musulunci ba gargada ba bid'a ba sanda ta shirka ba hasada ba kyashi ba keta mu bika da addinin ka inna dina inda Allah islam wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya zama ya kuka ga wato dabbarwa a duniya karkai mamakin wanda ya bata masifu na iblis da sharrinsu shi da yaransa wallahi sai abin da kaji sai abin da ka gani kaga mutum ya haye wallahi baiwa ce daga Allah Allah ka tabbatar da digadigan mu akan hanya addinin kamar daidaiciya. To, ya jama'ar musulmi, ka san an ce al-Islam huwal istislam shi ne miƙa wuya. Kiyaya da Allah na miƙa wuya yadda kace shi ne daidai bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne daidai abin da yake cikin alkur'ani da hadisai da bayanai na sanin makamar addini a fiqh su ne daidai. ni na ne kauya alhamdulillah rabbil alamin ma ta'buduna min ba'di annabi yaqub yana tambayar ƴaƴansa me za ku bautawa bayan mutuwata qalu na'budu ilahaka za mu yi bautar ubangijin da ka bautawa wa ilaha aba'ika za mu yi bautar ubangijin da iyayenka da kakanu suka bautawa Ibrahim za mu bautawa Ubangijin da annabi Ibrahim ya bautawa, wa Ismaila za mu bautawa Ubangijin da annabi Ismaila ya bautawa, wa Ishaqa za mu bautawa Ubangijin da annabi Ishaqa ya bautawa, ilahan wahida abun bauta ɗaya. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير awa jama'a dai ba ta bace ba ce musulmi bai gane nan ba me za a baka ka yi islam me za a baka ka ɗau wani Allah a madadin ubangiji wani addini me za a baka ka bar islam ka ɗau wani islam
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين za ka ba ta dai ya wajaba in dai musulmin ne ayi musulmi ba karatun alkur'ani ayi musulmi ba ya da malami a ce mutum ya yi musulunci ya yi karatu a gurin malami a alkur'ani ya karance shi bai samu ayar da Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan aya jama'a akwai mai shakka cewa alqur'ani take to ai Allah ne ya ce dangane da wanda suke sake islam a dai na ce in musulun musulun ba an nana ji ya kuke ce musulun musulun muna ba kai fa na ji cikinsu akwai masu kuɗi sai su hana mutum kai kun gani ya jama'a wato wa man yabtaki wanda diye ne mi in ji Allah ghairal islam abinda ba islam ba ko kiristanci ko yahudanci ko bautan magiro ta dodanni ko bautan rana ko wata ko taurari ko bautan san rai gairar islam dina ya ce nasa addinin ke can to kare ji da wai ba mu iya shigo duniya ba sai da Allah ya halitta mu ya kawo mu ran da ya ce za mu bar duniya wallahi tallahi ran nan za mu bar dan tasa ce ran da ya ba mu nasa ne mu din su kutum din mu da fulla fullan mu ai na Allah ne to wanda ya ce nasu addinin gairar islam ne har zai iya zagin islam din to kada ji da wai za a yi mutuwa za a yi tashin alkiyama Allah ne zai yi hisabi kowa zai je da abin da ya yi a duniya wanda ya je da gairar islam ba islam ba falan yi kubala minu ha abada da Allah ba za a karba daga gare shi ba ba za a karɓi sarfan ba ba za a karɓi adalan ba duk abin da ya yi aikin banza don ya yi bautar Allah ba da addinin Allah mai suna Islam ba. Ranar layira na zuwa ko ka yarda ko ka ka yarda. Ka ce kana musul lahira? to ai ga na kurkusa ma ka fara da musunta mana ka ce kai ba za ka mutu ba mu gani an rasa duk yan kwamitin zai waye waye an rasa ne cewa shi ba zai mutu ba ba ya gaya muku ba ku ne yan musu ba kuna musun tashi alkiyama ku fara da musun mutuwa in kun isa kai ga wani abun ma da bai kai mutuwa ba ku yi musu ku ce ba za ku kufa ba za su iya ba sa san duniyan ne ba sa san kuruciyan ne ya aka yi ta subuce musu ga jami'o'i ga furofesoshi ga daktoci ga baharul ilmi dubbai suna ci suna gani sun tsufa ku hana tsufa mana in kasa hana tsufa balle ku hana mutuwa to kun mutu kuma dole akwai tashin alkiyama kuma wanda zai shari'ar ba irin 'yan shari'un Najeriya da Ghana da China da wance da wance ba ne wayanda za ku tattara kudin talakawa ku ce a murna ƙarya ta ƙari kun ce a zuwa yi demokuraɗiyya aka ce tuwaye za su taka ce majority carry the board to sai suka zo ga majority suka leƙa gidansu ba kowa sicilia ta mutu titi ta mutu zaɓe ya zo sai an jefa ƙuri'a babu ƙuri'a zai ka ce a samu mutumin banza banza banza banza a ma'aikatar shari'a matar banza banza banza a ma'aikatar shari'a ɗan sandan banza banza banza a ma'aikatar tsaro ɗan inec ɗin banza banza banza wa'anda sun ƙi jin wa'azin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya yi ce, ta isa abdudina bawan kuɗi ya halaka sai suka ce su ba ruwansu da wannan su za su halakan ma amma mai suke nema suna ce a ba su kuɗi za su mayar da gaskiya su ce ita ce ƙarya za su mayar da ƙarya su ce ita ce gaskiya to na shekara nawa za ku yi komai nisan dare anya wanda bai ci zaɓe ba shi ya ci anya aina da aka ce wanda zai yi sai yana da takarda karanci ta sakandire sai ya zama baya da sakandiren shi ne ɗan majalisar dattijai a najeriya shi ne ɗan majalisar dattijai a ghana To za a cika majalisar dattijan da mara ilimi, to su tauna me. Kun gani abun alƙalai? Kabin filjanna. Alƙalin Allah da annabi mai gaskiya da adalci, karka ji da wai filjanna yana cikin aljanna. da namu alƙalancin tsakaninmu da iyalanmu da tsakaninmu da makwautanmu da nasu kadi Allah ka samu fito a tutar ƙabin filjan na da alƙalan guda uku ne ɗaya ne ya sha wanda ya yi karatu ya san alƙalancin da ya zo yi ya ƙibin san rai ya yi gaskiya ya yi adalci ga karan kansa da na kusa da shi da na nesa da shi da mai kudi da mara kwabu a gaban kuliya alkali na Allah da annabi zai yi hukunci da abin da Allah ya sanar da shi a ilimi kafin filjanna alkali na musamman ɗan aljanna ne اللهم اجعلنا منه القلم بالرفع الله يفعل يتي قاضياني في النار الله يمنى tsari. alƙalai guda biyu da jahilin alkali bai san komai ma dama a dokar ba ko ya yi sa'a ya yanke hukuncin daidai ɗan wuta ne bai sani ba e ya barata ya ce bari ya yi canki-canki to ko ya canka dan wuta ne bai san shari'ar ba daya dan wuta sai daya alkalin ya san shiga ya san fita ya san gaskiya ya san adalci ya ce a ba shi kuɗi ko ya ce zai yi dan kabilanci ko ya ce zai yi dan kiristanci ko ya ce zai yi dan musulunci ko ya ce zai yi dan garinsu ɗaya finnari ɗan wutan babin filjanna Kudali na gaskiya yana aljanna Allah maja'alna min. Qadiyani finnari alƙalan banzancen guda biyu suna cikin wuta. Kai mugun alƙali kuɗin bai maka amfani ba, baka isa kai ta zama baka tsufa ba, baka isa kai ta zama a duniya da ka ƙwallafa rai baka mutu ba. Baka isa ranar da ta tashi efcc suke dukanka ba Allah mana tsari daga bin san rai Allah ka kwaci Najeriya daga miyagun alkalai masu ɗaukan mara takarda su kai shi majalisar dattijai ko su ɗau mara takarda su kai shi majalisar dokokin ƙasa ko su ɗau mara takarda su ce shi ne kansila ko su ɗau mara takarda su ce ya je majalisar ƙaramar hukuma ko ya je majalisar jiha ko ya je majalisar ƙasa wa'yancan mutane Allah ka rusa su Allah ka tona musu asiri Allah ka jarrabe su da kunyata masu raban ciki Allah ya sa su tuba kan ta ɓaci musu gaba lallai akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi sallama mai ma'ana cewa rahimallahu imra'an alima qadara nafsi Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayin kansa wallahi ka gani ina ce ni musulmi ne sai ji daɗi kuma ba na jin tsoron faɗa a gaban kowa ai wannan sanin matsayin kai ne amma ina musulmi wanda in ya ga taron Allah baya iya sallah ya san matsayin kansa ga jama'a annabi ya yi addu'a ga mutumin da ya san matsayin kansa jama'a da mun san matsayin kanmu a Najeriya yadda ya kamata ɗaya da ɗaya a ƙasashen Afirka ina mai dukiya da arziki da albarkatun ƙasa kamar Najeriya. Ɗaya da ɗaya. Ina ma da mun sani. Ina ma da mun sani. Daga cikin ƙasashen duniya da Allah ya masu arzikin albarkatun ƙasa wai akwai ƙasar Rasha. Amma Allah wani balarabe masani. muka gana da shi yau duk bai fi sati hudu ba ana kiransa shek wane ne zamzam ya ce wallahi dukiyar da kuke da ita a najeriya ya ce wallahi a duniya ban san wata ƙasar da ta kai ku ba da ni muka yi magana ya kira mun manyan ƙasa wanda duk duniya an kira su sai an yi gezo don kuɗinsu ya ce kun fi su kudi na ce haka ne ya ce ya ce wallahi haka ne ya ce sai dai sun fi ku sanin kansu sun fi kubin ƙa'ida saboda haka ku kuke ta juyawa cikin wahala wato dala wada kusan wada garba kenan ba haka yake ba gashi da gemu da burgura kamar haka wada kenan to idan wani ya dauki wada ya dora akan kafaɗa sai ce zauna a nan sai wada ya fi shi tsawo sai tsaya yana mamaki yace wada ya fi shi tsawo ya manta shi ya dauko wada ya sa a nan yana da basira to yaya aka yi faransa ta yi shekara da shekaru tana cutar afirka gaba ɗaya ƙarya ta ƙari shugabansu ya fito ya yi jawabi ya ce 'yan afirka yana roƙo mai yafe su a ɓoyayye ne ba ku gani ba ne ba faɗa a wa'azi ba ya ce cutar da su da iyayensu suka mana ya ce wallah sai dai a daidaita a yafi in ci shugabansu sai da ya ce yayansa da kakanni sun cuce mu mu yan afirka sai kamar musu ya ce sun bata mana kyawawan ɗabi'unmu in ji shi ya ce sun tatse tattalin arzikinmu in ji shi ya ce sun jefa mu cikin talauci in ji shi ya ce yanzu a dawo a yi gaskiya. Mai rabo gana ka, a kunna fitila a gana mai rabo, yake a a a ku tsaya zan ƙara mu. To cewa da yanzu za su yi gaskiyar nan kai kana zaman gaskiyar ce? Ya yi imani da Allah ne? Ba kafiri ba ne? Yana da adalci ne? To nan makwabtanmu ƙasar Nijar, Faransa ta zo tana musu mulkin mallaka. wurin da suka kewaye da waya da ƙarafa ko shugaban ƙasar Nijar ɗin, ko ɗan majalisar dattijan Nijar ɗin, ko ɗan majalisar dokokin Nijar ɗin bai isa ba ya je gurin sansanin wato Faransa a Nijar ya yi tsararo ai ba alkutu nake bada ba kuna jin mutan nijar ba sa ji ne kuna jin faransan ba ta ji ne tunda yake gaskiya ce na ruwa na da su wallahi zan fada da Allah ya taimaki mutanen Nijar suka ce kai cuta ta yi cuta faransa ki fita ta ce ba ku isa ba suka ce to mun ba ki kwana kaza mun san ku mun san rauninku mutum in bai fita ba shi kenan an yi haka ko ba a yi ba an shekara da yi sun fita ko ba su fita ba? to da suka fitan wai yan ƙasar da suka je sansanin nan da ake hana hatta shugaban ƙasar su zuwa da suka je suka ga loto da ramukan dibar zinare da goran ruwa ta tattalin arzikin Nijar aka yi loto aka yi loto suna fita da shi a ɓoye wato in kai wari za a ci suna kallo kawai suna ce tsakaninsu da waccan ƙasa Allah ya isa to jama'a ai akwai karin magana da yawa mu da ya ƙasar hausa akwai wacce ake ce gani ga wani ya shi wani tsoron Allah to ni na ganin 'yan china a najeriya ba san iya inda suke shiga ba ba za ka layi dajin da ba ka tsammani ya kaje ka tare da 'yan china guda kusan ɗari a dokar daji sai ka je ka tare da ɗan china ya zo ƙofar garinku ya kewaye yana ta haƙa rami yana ta haƙa rami ya kulle muku ƙofar gari a wani garin ana samu kuma tarihi yana da mahimmanci ko masu mulki 'yan siyasar afirka ko maluma na afirka ko matasa na afirka wace ƙasar allah ya bamu wace ƙara allah ya bamu da mu da mutanen turai waye cancanta ya mallaki fili a afirka mu ne mu ce sai da biza a shigo to yanzu waiwai akwai 'yan cenan da ɗan najeriya da kasan banza haka yake a guru wani ma ya fito wai duk inda ɗan cena zai ratsa ƙasarmu kuna tsammani gwamna a ƙasar Najeriya da shugaban ƙasa a ƙasar Najeriya ya isa ya je ce ya shiga musu inda ya ga dama? To ita ba ƙasa ce mai zaman kanta ba? Mu fa? To ya aka yi su za su iya shiga inda suka ga dama? Kuma da sojojinmu, da 'yan sandanmu, da civil defense mu da samarinmu su ne masu nuna musu hanya don suka je wani gudun sai ce ku tsaya ina nan ku tsaya nan dan najeriya sai ce basu yadda ya ƙara sa can ba su suna wani aiki kol kai ni ga ni jiyau ne ni ga nauni jama'a ko kun samu sunan sakatare na na gudanarwa mala adamu wani idris malwa yana da gona a nan gangaren zakaliyu ta sace ya saya ta kusan fin shekara talatin to yan wayannan mutanen ya zo zai yi noma ba na rizu kwab kwab ce gona ta ce kuma ku je ku same shi ku tambaye shi ta bana ana rawa da baza ana turancin ingila ana munna wai an ba mu yanci shekara 64 wai to yancin kenan dan china da dan faransa da dan ingila ya zo ya ba 'ya'yanmu ƙwaya ya ba su giya ya karantar da su raina uwarsu da raina babansu da raina malamansu da raina ƙasarsu da cewa su zanga-zanga su ƙona ƙasarsu don ya samu ya ɗebe albarkatun ƙasar wannan shi ne ‘yanci to rawa mai kace kaiwa ne wani irin ‘yanci ne ban isan yi magana da yaran ƙasarmu ba shi ne ‘yancin ba an ce ba na shekara 64 da ingila ta bamu yanci ba to za a yi mana bayanin ranar munna da wani harshen ake ah saboda mun samu yanci mali da nijar da allah ya kwace su suka ce mu da magana da turanci ha abada za mu dawo harshenmu ko dai ni ne ban ji daidai ba ko sun faɗa da burkina faso da yake duk sun fi najeriya faɗin ƙasa sun fi mu masu digiri sun fi mu profeso profeso sun fi mu dokta dokta sun fi mu sheikh sheikh haka ne wani ilmu إلا العمل به يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيا كيف بروفيسور نيجيريا يا كيف بروفيسور أفريقيا ya kai sheikh na Najeriya, ya kai sheikh na Afirka. Kai ne shaƙe ji shi. Kai ne dokta ce, yes, ji shi. Prof ya ce, yes, ji shi. Duk yawan dokta, duk yawan sheikh, duk yawan komai an china da baya sallah baya azumi yana fitsari a tsaye ya fitar da albarkatun ƙasa sama da triliyon kaza a wasai watakila ya fitar da zinare da azurfa na triliyon kaza a zamfara watakila ya fitar da dukiya tiriliyan kaza a sakkwata watakila ya fitar da dukiya ta tiriliyan kaza a jihar borno a sambisa watakila haka ne sai aka kira ga ya ka ce duk ɗan amurka ya zo Beijing ko ya zo Beijing ne waye waye. Shugaban China zai musu hudu ba tara 'yan Afirka. Hudubar shugaban China ka kyau manya za su yi magana. Kaza, kaza, kaza, kaza. Ya zai to dukan ku Afirka. Shugaban China ya ba ku kyautar dala biliyon ɗari shida. Ranka ya daɗe, ranka ya daɗe. Nawa suka sace a wasai, nawa suka sace a Sokoto, nawa suka sace a Zamfara, nawa suka sace a Filato, duk da wasan na cikin Filato. Haba jama'a, haba jama'a. haba jama'a ana gani za a sake mana sabon mulkin mallaka ina shugabannin ƙasarmu ina shugabannin majalisar dattijanmu ina majalisar dokokin najeriya ina gwamnoninmu kun fi 'yan china dukiya da bazar ku ake rawa kar ku sayar da mu shi yasa lokacin da nake munna da Allah ya kawo mana gwamnati muslim muslim wa billahi allazi la ilaha illa huwa ba dan taimakon Allah ba ba dan gwamnatin musulun musulunci a Najeriya ba da China da Faransa da Ingila da ƴan uwansu da sun fi shekara da haɗa mu faɗa da Nijar. Ko ba su yi niyya ba, ban ce muku na je na gana da mai girma shugaban ƙasa na roƙe shi na ce don girman Allah. Ahmad Bola Tinubu, kar kai faɗa da Nijar. Ko mutanen Nijar don Allah, ‘yan uwan ku nemo, kar mu faɗa. In aka kashe ɗaya, an faranta wa Ingila rai. In aka kashe biyu a cikinmu, an faranta wa Faransa rai. In aka kashe ɗaya a cikinmu, an faranta wa china da rasha rai watakila ni ne ban fahimta ba ba don musulun musulun ba da allah ya bamu da yanzu muna ta fara da an kama fadan kuma da yanzu sun kashe dan najeriya guda nawa da yanzu sun kashe ɗan Nijar guda nawa. Su ne za su ba da makami, kai baka gan su ba, sai ka ɗauki ɗan uwanka ka sare shi, ka ɗau ɗan uwanka ka harbe shi, ka biya wa turawa bukatun so don girman Allah mai girma shugaban ƙasa, don girman Allah majalisar dattijan Najeriya. don girman Allah shugabannin majalisun dokokin Najeriya ina roƙonku. Ku ba mu isa ba, ku ne da karatu irin naku. Allah ku tauna wannan maganar, ku duba ta amma kar ku dube ta don ni, ku dube ta don Allah. Turawa suna son su zo su, su saye mu, wai sun muku kyautar dala biliyon ɗari shida takadda takadda dala ba takadda ba ce zinare fa kuzafa kwaranta fa tagulla fa goran ruwa fa mu mu ba su tabbataccen abu da za a rike su su ba mu takadda ku dinga tafi kuna ce sun muku kirki alhali a cikin kudin da suka sata ba su ba mu ɗaya bisa dubu goma ba. Ko sun ba mu? Don Allah kar a dawo mana da mulkin mallakar China, don girma Allah kar a dawo mana da mulkin mallaka na Burtaniya, don girma Allah kar a dawo mana da mulkin mallakar Faransa, don girma Allah kar a dawo mana da mulkin mallaka kowace ƙasa. Najeriya muna da ‘yanci ko babu, da ‘yanci da rashin ‘yancin wanne muke so. To kai mataci ya aka yi kake zagin shugabanka, baka taba zagin Faransa ba, duk da cutar da ta yi. Baka taba zagin Ingila ba, duk da cutar da ka yi. saboda nutsuwa ko dan wauta matara sa da mu da ku dan Allah mu tare mu tuba wallahi Najeriya ita Allah ya bamu lokacin da Isra'ila ta ba da kyautar dala wato miliyan biyar ga Sudan sai da ne wa'azi a nan na ce Sudan kaku karba kaku karba kar ku karɓa sun karɓan ko sun ƙi to ina sudan nan to yawan dukiyar sudan dukansa sunansa dala miliyan biyar kowa ya ƙi ji in ya tashi ganin Allah ka kare mu matasa ko kun gane dalilin da turawa suke ce ku yi zanga-zanga ku kashe junanku su ɗebe albarkatun ƙasa Allah ka tausaya mana Allah ka tona musu asiri Allahumma munzilal kitabi wa mudiriyar sahabi wa hazimal ahzabi ahzimil kafarata wal mulhidin wa ja'al tadbirahum tadmiran alaihim ko kuna ganin barkowar wayannan kafiran ba komai mutum ya fi mil dubu kaza daga garinku yau shi ne ya zo ƙasarka yana ɗebe tattalin arzikinsa ɗan sandanka ne mai raka shi sojanka ne mai raka shi su ne masu tayar da gari a zamfara su ne masu tayar da gari a sakkwato su ne masu tayar da gari su ne masu ce ai faɗan musulmi da kirista a najeriya yaransu ne mai faɗa kuma na ce ku yi hankali da shi ko ban faɗa ba Allah ya taimaki shugaban ƙasar Najeriya Muslim Muslim Alhaji Ahmad Bola Tinubu Musulmi Allah ya taimaki mataimakinsa Kashim Shatima Musulmi Allah ya taimaki Musulmi da Kiristoci da suka goyi bayan gwamnati Muslim Muslim ko ba musulmin da ya goyi baya damu ko ba kiristocin da suka goyi baya suna daidai da wanda yake so a rushe ƙasa in najeriya ta yi kyau mu musulman mun ji daɗi kiristocin ma sun ji daɗi haka ne ko ba haka ba a ji a tambayi tsohon gwamna na jihar filato gwamna dare har gidansa na je na ce ranka ya daɗe yana roƙonka turawa da suka zo suka hahaƙe mana jihar filato na ce ka ciccike ramukan ka ciccike ramukan ku haɗu da gwamnatin tarayya ku mana tsarin noma kar ku bar mu kara zube su da suka haƙe sun rufe ramin sun koya mana noma sun bar shi sun bar jihar mu rami rami ko sannan sai ce ku yi faɗa ku yi faɗa wannan faɗan da suke so yan china kiristoci ne yan china musulmi ne sai abin da ba a rasa ba don musulmi a china ya fi yawan yan najeriya gaba daya haka dai ko ba haka ba gaba mutumin nawa yana cewa in ƙara ko tsaya haka to ana roƙon minti ko ɗaya ko biyu saboda samu matsaya jama'a china ta ɗau ruwan dafa kanta kaga tana da yawa tana da ƙwazon aiki ita ce duk ɗan china kar ya ƙara haihuwa ɗaya wuce ɗaya an taɓa haka aka tafi aka tafi aka tafi lokacin da suke faɗa china tana da ɗan china miliyan dubu biliyan ɗaya yawansu a lokacin sun wuce indiya mai binta a baya ita za da miliyan 500 ko 700 da wani abu a lokacin da suka zo suka hana haihuwa suka ce ɗa ɗaya da suka ga kasan bature ya kan kwakwa da suka ce a indiya ba na haurowa su fa nasu kuma ya tsaya ba gaba ba baya kwanan nan da suka leƙa sai suka ga dai yawancin 'yan china tsofaffi ne saura 'yan shekaru kaɗan su tumbule todo cika baki iya kira baka nan ka tsofa ka tauke an kai ka gidan rainan tsofaffi ina kira su ya suka dawa suka ce to yanzu a rinka haihuwa biyu a sai suka ga yanzu suna limakar to yanzu sun yi doka sun ce ko mutum ɗari mutum zai haifa sun yadda na cewa ya gaya mu mu musulmi Allah ya haya da mu fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba
nisa'i masna wa thulatha wa ruba فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا wannan aya a ina take Allah ya ba mu umarnin mai aure bisa ga ƙa'idodin abinda za mu iya aure a gurin wani wajibi a gurin wani sunna a gurin wani mustahabi a gurin wani halal a gurin wani makaruhi a gurin wani haram muna tafiya na siratun lahir mustafi su sun samu wannan mu kuma albarkar islam fa mun samu in kaga wani musulmi ya zarzare wa matarsa ido yana ce in kina son zaman gidansa ki daina haihuwa dan bi ta zai zansu ne ba islam ne ya sa shi ba jahilci ne haka ne da suka duba a bana sai suka ga indiya da ta ce a haihu tana da ɗan indiya miliyan dubu da ɗari biyu da ‘yan kai yanzu miliyan dubu da ɗari biyu da ‘yan kai yanzu ita kuma china yadda kasan shekarunta na baya tana da mutum miliyan dubu daidai ba ta ci gaba ba sai suka ga gashi sun tara kuɗi ga jama'a ta ƙari ga tsofaffin gari sun tsufa aka ce to ya za su yi da kuɗi aka ce ku ba tsama ko ina cikin duniya ku je neman kuɗi jama'a kun ga masaran nan da ake bi haƙona ana sayewa da kyaran ba hannunsu duk abin da ka sani ko 'ya'yan attila ne suka gani sai sun saya duk abin da ba ka tsammani sai sun muku loto a ƙasa an ya ba mu da majalisa kada tj to mai girma shugaban ƙasa ahmad bola tinubu allah ya taimake ka allah ya taimaki mataimakinka Allah ya taimaki majalisar dattijai ta tare da kai. Allah ya taimaki majalisar dokoki na tare da kai. Allah ya taimake ka da ministocin Allah da annabi. Yadda ka fara cire miyagu aka gani, don Allah kar kai baya. Don wani ɗan Najeriya ba wa abin da ya sarga irin Najeriya. Don waɗancan masu gajeren gangan nan mutanen banzancen. wallahi in sun je kasar waje cewa suke a kullawa Najeriya shari su za su tashi su koma. Ko ba sa yi? To a nan ne za zuwa kawo mana jiya ce, ina wani musulmi da tsaitsaye yake yawo a kansa, shiga gaba iyayi ya bi ka, ban da mu. Jama'a, ba yanzu sun bar zaɓe sun koma murfiya ba, sun kafa alkalan banza ko? to kar kowa gabansa ya faɗi don girman Allah jama'a da 'ya'yanmu da matanmu da mu kanmu zaben ƙananan hukumomi mu yi wanda ba mu taɓa yi ba a duniya mu fito mu jefa ƙuri'a mu jefa don Allah mu bi ƙa'ida ta zaman lafiya ta nuna gaskiya komai nisan dare jama'a kun yadda za mu yi zaɓen? Duk ɗanmu ko waye na cikinmu wanda ya ce shi ba da na gaba, za mu ba shi ƙuri'a? To da Allah ku ba mu haɗin kai ranar zaɓe mu fito in za a kwana biyu ana jefa ƙuri'a mu jefa mu kwana. Security masu son Najeriya da lafiya da zaman lafiya, Allah ya muku albarka. gashi motsawar da sojoji suka yi motsawar da dss suka yi motsawar da ndla suka yi gashi allah ya kore mana bandit ko ban faɗa daidai ba iya haƙuri ka gane Allah ya wa sojojin Najeriya albarka. Allah ya wa DSS din Najeriya albarka. Allah ya wa custom din Najeriya albarka. Mun ga aikin da kuka yi, kun bambanta da na da Allah ya rukufa muku asibi dan Allah matasa dan Allah da tijawa mu gode wa Allah mu rike kasar mu kar mu sayar mu ba da zinare a ba mu takarda mu ba da kuza a ba mu takarda waccan hauka har ina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا جماعة المسلمين أدما وعدم وأزم مسلمين أكم منبر جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة الجماعة التي أسسها الشيخ إسماعيل Idris bin Zakariya yarhamuhullah muna kira zuwa Adamawa attajiranmu ku biya wa talakawa kudin mota masu gidan mai sayar mana da araha za mu je mu kira zuwa ga Allah ba kudi za mu nema ba mun san ku kun samu wani wani wani na ta zagi na kaɗa ce wannan mutum alhaki da ya shi ba wai za ka sani gashi da zo ga motoci jif jif jif kai wawa don buwa da ka za a sami sa'ar jif ina don tawa ɗaya shekara ta wajen 25 zalawa tana nan kik ɗaya ta tashi jifa-jifai na da mai shekara 20 da mai shekara 19 da mai shekara 15 ka ɓata lokacin ka kana ta zagi na wai ina da jib. To jib dina ba ta tulu. Jib dina ba ta kashin shatima. Jib dina ba ta faransa. Jib dina ba ta Buhari. Jib dina ba ta China. Dan me kuke karban kuɗin su kuna kashe unguwanninku. wayan can da suka naɗa rawani ana ganin su kamar musulmi kun je kuna karban kuɗi kuna sayarwa kafirai Najeriya ana ce muku his royal highness ku daina ruwa ko makon ya ce dama daga can nake wal aqibatu lil muttaqin Allah maj'alna min al muttaqin a daina zagi na akan nace muslim muslim sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa alihi